إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙarar jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da daren hudu ko ga watan rabi'ul akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 18 ga watan goma miladiya shekara 2023 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari kuma insha Allah ta'ala ana faran mu kai tsaye daga masjidit taqwa masallacin da aka yi tabi da suna masallacin Alhaji Dan Fefi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Satin da ya wuce mun karanta tambaya ta uku cikin wannan littafi inda malam yake cewa summa ma za ya jibu alaihe ghairu ma taqaddama. sannan mu yawa jaba a kan mutum baligi bayan wannan abubuwan da aka zana ya kamata mutum wannan mun ci abu na harko mutum ya inganta imanin shi sannan ya san hukuncen hukuncen sallah da tsarki da azumi wanda sai da wancan satin wurin dai wata magana na yi kuskure na kawo ina son in kawo asar na Huzaifatu bin Yaman sai nace Ibn Abbas ko Ibn Mas'ud na manta wanda ya ga wani tije yana sallah wanda yake ce mishi baba shekara ka nawa kana wannan sallah yace ai yaro na kai shekara 40 ina sallah yace to baba ina rantsuwa da Allah da ya aiko da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya baba baka taɓa yin sallah ba kun ga ba yawan shekaru bane ke sa mutum ya fahimci addini sannan ba yawan aiki ba ne ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan aiki sai dai ingancin aikin da bin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin aikin shi yasa malumai in suka haɗa kalmar shahada baki ɗaya sai su ce ma abin da take nihi shine al-ikhlasu wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da za ka yi kai dan Allah sannan ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin aikinka matuƙar kana son aikin da za ka yi Allah ya karɓa da aikin da ya kauce ma ɗayan wannan da aikin da aka yi ba dan Allah ba ko an bi shari'a annabi to babu sakamako cikin shi da aikin da aka yi dan Allah ko kuma ba a bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan aikin banza ne kuma aikin ruhi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ayyukan mu da ibadun mu baki daya wanda wa kauce mu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadari kwarai a matsayinka na musulmi Allah yake ce ma annan Muhammad sallam kai gargadi ga wanda suke saba ma maganarka ko Allah subhanahu wataala yace an tusibahum fitna kan wata fitina ta sabko ta same su yace an tusibahum azabul alim ko kuma azaba mai radadi shi yasa ake dan uwana musulmi ka shedin ka a ce ma annabi ya ce kaza ka ce mu haka muka gada ka shedinka a ce ma wannan ita ce shari'a annabi ka ce amma in an yi haka yayi wallahi ƙarya ce ba a yi dare ba in dai ga shari'a annabi kan wani abu wanda ba na annabi ba wallahi wannan abin naka bai yi ba kuma kowane ne ya baka fatawar cewa yayi wallahi ya zalunce ka ne dan ba za a taba hada magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani kazamin mutum ba shi yasa imamu malik yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi yace ku saurara da kyau mutane ana daukan magana kowa kuma ana juha da magana kowa yace banda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita magana annabi babu tawaki dukkan ta dauka shi amma kowa akwai daidai shi kuma akwai kuskuren shi mun fahimta ya kuwa to ya kamata musulmi su halka daga kwanan da suke za a yi ta cewa annabi ya ce sai su ce amma ai akwai malam wani ya ce kaza ya yi to wallahi ƙarya ce malam wani ya ce ke kane duk wanda ba zai ce ma ga yadda annabi ya yi ba shi yasa dangance da wasu yan uwa da suke ta zagi kan wasu wani karatu in sun ji na wasu daga cikin malaman sunna sai in ce ni kuna bani mamaki wai malaman sunnan nan da suke kira kan abin da kuke zagi kan shi wai suna kira ku bi uwayensu ne ko ku bi malamansu uwa suke ce muku ku bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai in dan kwarai ne ba shege ba a ce ma ga na annabi wai ka rinka zabi ne ce ma ka zo ka bi shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka rinka cewa ai ana zagin wa'ansu ne ko ana aibata wa'ansu to ai kwanda a zagi kowa kwanda a aibata kowa in dai shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abi dan Allah garanti guda ya ba mu yace in tu'ihu ta haka bu in dai kun ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun shiri in kuma kun ka kiba annabi Muhammad sallallahu wallahi duk wanda ka bu wahalar banza kake yi wannan in ba namun ce ba za mu tashi inda malam subha inda malam yake cewa wa yajibu alaihi ya zamana ga mutum wanda yake baligi an yuhafiza ala hududillah ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin mu kai ga hadisi ma ayoyi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa tilka hududillah wannan sune dokokin Allah fala taqrabuha dan haka ku kuskura ku kusanci wannan dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wani wuri sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ni wa tilka hududullah wannan hasu ne dokokin Allah wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya taka wata doka daga cikin dokokin Allah Allah ya ce to faqad zalama nafsa haqiqa wannan mutumin ya zalunci kanshi ne ya cuci kanshi muna fahimta ya uwa shi yasa sai ko Allah ni kake so mi sai ce wa ma atakumur rasul duk abin da manzo na wanda na aiko muku ya zo da shi ni Allah ni zamu yi shi sai ce fa khuduhu ku riku wannan abu wa ma nahakum duk abin da annabi ya hana ku yace ni wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya ce ku bari kawai ku bari kai jiha shi magana annabi ba a hada ta da kowa wanda wani wuri ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana wata farloli dan haka kan mu kuskura mu wulakanta wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana yace Allah ya shimfida mana wasu dokoki kan mu kuskura mu ketara wannan dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi yace kan mu tsara kuma Allah ya haramta mana wasu abubuwa kan mu kuskura mu abka cikin wannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta mana yace Allah yayi shiru kan wasu abubuwa yace Allah yayi shiru ne rahama ne gare mu ba wai mantuwa ba haka zo ka ce to mahalan ne hukuncin shan kunu da sukari me hukuncin shan kunu da sukari kai da ka wannan ba tambaya zai ce yi iskanci ne yake yi to yanzu ko kake sai an yi doma hukuncin shan kunu da sukari sai ce ma a bashi aya wanda take sai an sha kunu da sukari ko a bashi hadisi wanda yake ka a sha kunu da sukari to Allah ya yi shiru kan wannan abubuwan rahama ne gare mu mun fahimta akwai wanda ya haramta akwai wanda sai ya shiru kansu shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce in za mu kidanya rahama Allah subhanahu wataala Allah ce ba mu isa mu kilgaya ta ba dan rahama Allah yawa gare ta abubuwan da Allah ya halitta suna da yawa haramun ɗan kaɗan ne haramtattun abubuwa ke daga gune ba su da yawa amma halaka ita take da yawa muna fahimta yan uwa sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fa iza na haiku kuma an shay'i duk lokacin da ni annabi na hana ku wani abu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fastanibu ku kaurace ma wannan abu yace wa iza amartukum bi amrin in nayi muku umarni da wani aiki yace fa aku minhu ma qada'atum ku soma wannan umarnin da nayi muku iyakan walgado Allahu akbar kaji annabi rahaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da abin da nake a bari a bari yace amma abin da nace ku yi to ku zo ma abin nan iyakan walwado bai ce ba abin da nace ku yi dole sai kun zo ma wannan abu rahama ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan rakawin da yi da aka guda goma sha biyu dole sai kowa yayi ya kake gani a sai yace amma wanda yake so wanda yake da lokaci wanda ya ga dama yayi kalli sallar wuce shafa'i da wuce da an fallanta su ya kake gani amma ka gani rahama na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya sama sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shi ma annabi baki daya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bum aiko ka ba kai annabi sai dan ka zamo rahama ga dukkan halittu mun fahimta ya uwa shi yasa duk lokacin da aka ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza to wallahi babu tsanani kan wannan abu wannan abu shine sauki dan Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi shaida kan cewa annabi mai tausayi ne mai kwadayin rahama ne gare mu duk abin da zai mana ciwo annabi bai san wannan abu kalla hatta ce ko da Allah subhanahu wataala zai ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad sallallahu roki abin da kake so a baka wacce man ku shafa ka ceci duk wanda kake so ka ce ta a yau hilin kiyama Allah ya baka dama annabi yana dagowa sai ce Allahumma ummati Allahumma ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata shi yasa wajibi ne kowane musulmi ya rinka biyayya ma dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shinhuda da dokokin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shinhuda sai malamin ce wa yaqifu inda amrihi ya tsaya inda aka umarce shi satin da wuce mun yi karatu suka nan kwarai wanda mun yi ta kawo musalce musalce kan wajibi ne kowane musulmi ya tsaya bakin inda Allah subhanahu wata'ala yake ya tsaya wanda in ba na manta ba dan kodiyo ya kawo isa wani mutum wanda yake yace yayi mahulki ne an bushe kiyama da aka buta alkiyama sai mala'ika ya zo yana ce ma mutanen da suke tasbihi bayan sallah ku zo Allah na kiran ku ya baku aljanna wannan mutumin sai ya ji shiru shi ba a kira shi ba ya ga mala'ika zai tahiya ya ce ni baka kira sunana ba ya ce kana tasbihi bayan sallah ya ce yana yi ya ce a yace yace yana yace to ya kike yi yace ai shi guda ɗari ma yace yace ayya dole Allah ya kisa sunanka yace annabi guda nawa yace ai annabi guda 33 ko ko 25 ko kaza ko kaza ko kaza kai danni ka kai ɗari to Allah bai amshi aikin ka ba saboda ka wuce iyakar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi juha ban san ko an gane wannan karatun ba kamar yanzu sai kisan da Allah ya ce ayi azhar raka hudu sai ka ce tun da ni na fito na koshi bari in shidda yaya a ka wuce gona da in to haka nan ne da abin da aka ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wandan da ya wuce idan sahu to cikin wuta yake da kaki da kasu wallahi cikin wuta yake duk wandan da ya wuce idan sahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cikin wuta yake to ka sa wandanka ya wuce idan sahu ƙetare iyaka ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta nan kuma akwai wasu wanda su kuma in kasa wandan ya wuce idan tsawo sai a rinka cewa ayya wandan ka ketare share ko ka ketare ruwan ko a ce mai wandan kanin shi ko a ce kai wala mutanen nan suna asara sai su ce sabu ga zabgan shaddodi amma su je a musu kananan wanduna kai kai ne kai asara Allah da ya bada kudin shadda shi yace ayi haka muna fahimta yan uwa to ana jiya ma mutunan nan da ke izgili kan wani yayi bisunna izgilin da yake mai Allah ya kai shi wuta ana kaje kalli je mai shi kamar na dan bunsuru to wa kake yi ma wallahi jin namijin da bai da geni Allah bai da kyau wallahi ba wasa ba ku kuma wanda Allah bai tsoro ba ku yi hakuri jarabawa ce a jarabawa ce mana kai aisha mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ta kalle shi take kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawata huskan maza da gemu Allahu akbar amma malan ka ga namiji abun kama an ɗage sabuwar mota sai wani tsiya abin yake amma malam cikakken namiji wallahi ka ganshi da gemu da saje ma sha Allah amma ka samu wani ta ashewa shi yasa sai kaga da yake shi Allah subhanahu wataala ne yadda ya ga dama ne da tan to ake tsohi ke dora gemu yanzu kuma an gane dora gemun sunna ce da Allah ya tashi kama wasu daga cikin mu sai sa ma yanzu ƴan matan da ake jaraba wanda ake aske geman don su su kuma yanzu sun ce sai mai gemi duk macen da kaji ta ce ba ta san namiji mai gemi fasika ce kakka daɗa kai ka ƙara ko mutum ya raba tana faɗa ne da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ba ka ji ana kai malam yau in aka ce ka aske gemi ce ka aske wa za a ce ka aske gemi ko babanka bai halitta iya ce ka aske gemi ka aske ba balle matarka balle wasu satar kami daga cikin mutane sai ka ji suna cewa ai wata sunna tana gaba wata sunna ƙarya ce wata sunna ke gaban wata sunna a su sunna duk inda suke tare suke tafiya da juna muna fahimta wani ma sai ka ji na cewa to ai malam sunnonin nan yawa gare su kamar ƴan mata ne ka ce kowace sai ka arma kowace da ka samu dama sai ka arme ta munafiki dan baka samu dama bane ba to kuma rena mutane ne kaga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ƴan mata sunna annabi ba ta da alaka da wannan sunna annabi abun koyi ce da Allah yanzu in kaga matashi jiya ta saje ya taje mu da Allah in ka kalle shi zai burge ka a amma ka ga mutum ya tsuke kugu kahuwan kuma Allah ya mai su haka to Allah kiyaye wajibi ne kowane musulmi ya tsaya inda Allah subhanahu wata'ala ya ce a tsaya nan kuma akwai wasu da ke cewa to ai gemu an ce in ya kai kamu uku a aski waye shedan to shikenan shedan yake amma ba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba an ce daga cikin magabata akwai wanda gemun sa har yana kusa ya sako cibiya sai ka ji wai wata takara ta ce wani geme kai subhanallah mutane su yi hankali fa ga abin da aka ce annabi ya ce ba abin izgiri bane ba Allah ya ce wai afa billahi shi yanzu da Allah ne wa rasulihi da manzon Allah wa ayatihi da ayoyihi kuntum taskahzun kuke ma izgili la ta'taziru kaku kawo uzuri kad kafartum kun zama kahurai ba da imani kun bayan tanda kuna masu imani kazo ne ma arna a ce to ai malam je man kai yawa je ne yayi to shi kira mu annabi za mu bi kawai annabi ya muna umarni ya ce a barge mu to kawai barin shi za mu ce to ai yarinya ta ce sai ka rage ka ce to shi kenan da na kawo fatawar wani malami yace a kawo yace sai ka ce to ita ma ya kamata ta je a cire mata abin da na gabanta guda wanda ya zo mutu wancan shi ya zo ma wanda bai shiruwa a ta wannan ma bai shiruwa shi yasa matasa ku dora gemu kaku ya za a ce muku ai in ka dora gemu kaza in ka dora gemu kaza in ka dora gemu kaza duka wannan shirme ne kai koyi sannan kuma kaka kuskura ka dora gemu saboda gayu duk da gemu na daga cikin gayu amma ya zama na kai kana koyi da sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta uwa to ba wai mata ba ko uwa bata halitta ta ce ɗaya aske gemu ya aske ba sai dai ka san wayo ko dubara da za ka yi mata ka kauce mata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk wanda ka sani in dai halitta ne shi ba mahalicci bane ba a yi mai biyayya da a saba ma Allah kowane ne aiwa ya tsufu inda amul yi ta bayanin ke sakon ko ka ajiye da bayanin bari a ci gaba yace wana hayy ya hanu da abin da aka hane shi wa yatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala yatuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yasqata alayhi tun kamun ayuhu shi da shi wanda kun ga sai malamin ce ka hannu da abin da aka hane ka sannan mutum ya yi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kahin Allah ya yi fushi da shi shi Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin bayan shi na kwarai yake cewa su ne wanda wanda jini idza fa'alu fahishatan shine wanda in suka aikata wani alfahasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu sai ce Allah ce zakarullah sai su tuna Allah Allah ya hana wannan yanzu in Allah ya kama ni kan wannan da ne sai su yi fastaghfiru li dhunubihim sai su roki gafara Allah kan wannan zunuban da suka yi Allah ya ce ko ai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah da man wake gafar wake gafar ta zunubai banda Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta ne uwa shi yasa duk matakin da ka kai na zunubi ko da zunubin zai tabo sama ne Allah yana shirye da ya amshi tubanka in dai kai dan shi wanda zuwa nan gaba za ku ji malam yana sai muna yana muna bayanin abinda ake ce ma sharaɗin tuba wanda wani shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man lam yatub to kuma kun ga wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimuna shi wannan yana daga cikin azzalumai yana daga cikin wanda suka zalunci kansu yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai kamawa ya sa cikin wutar jahannam Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane tubu ila rabbikum ku tuba zuwa ga ubangijinku yace fa inni atubu ilayhi fi yawmin yace ni annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina tuba ayini ni akumarra to 100 a wani ruwa ya sama da to 70 to in annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tuba ashe mu ne yayi cancanta mu tuba ba shi ba wata rana Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata yarda tace annabi Muhammad sallallahu ya kasance yana yin nafila yana qiyamul layli a cikin gidan shi yana kuka yana zubda hawaye tace hankalinta ya tashi har ya kai take zuro kahuwanta annabi yana ture kahuwa tana zuro kahuwa annabi yana ture kahuwa tace ya rasulullahi lahiya wai sai ba Allah ya yahe ma laihin da kai baya ba da wanda kake cikin da wanda zaka yi gaba duka ba Allah ya yahe ma ba to wai dan me zaka wahalar da kanka kai ta kiyamul layl kana tuba yace to ni kuma in Allah ya mun wannan bazan zamo bawa mai godiya ba zan zama butulin ka saba tsayawa kai nafila raka'a biyu ta kazuwa ka dai godiya da kazuwa da Allah subhanahu wataala ya baka ba ka gane ni'imar su tsayar da Allah kiyaye wani abu yayi gaba da kaga sai an samu ka ka tashi wallahi wannan ni'imomi ne Allah subhanahu wataala ya mana wanda ba mu cika tsayawa mu lura ba Allah ya yi ka da hankali ga wancan Allah ya yi shi mahaukaci shi ko da ya zo duniya mahaukaci Allah ya yi shi me ya yi ma Allah mai da shi mahaukaci kai nawa ka ba Allah ya barka da hankalinka ha a zo ana ce ma ga shari'a annaba kai ta cewa mu ba haka ku tsaya ku ji kawo ku kawo mana rigima cikin addini a yace kuma ka kalli yadda Allah ya tsara halittarka kadiba ga cikin sa'anninka wanda kuka taso tare mutum nawa ka tsere ma wallahi suna da yawa za ka ga akwai sa'anninka wanda yanzu suna nan wani har yanzu shi bai ma san ina ne ya ba gaba ba kai kuma Allah ya azurta ka ga hankali ga addini wataƙila ga mata da iya Allah ya barka da ni'ima na lafiya kadai akwai wani na can kwance bai ma san wai shi yanzu ina yake ba ga wani can gidan kaso an liƙe shi tsotsai ne ya gita bai san hawa bai san sauka ba kawai Allah ya ƙaddara abu ne zai riske shi ya taka san ɓarawo a ce shi ne ɓarawa kuma sai ya tsaye gidan kasu sai kuma ga kanan lahiya lau kana da dama ka kai ji inda kake so wannan ai ba karamar ni'ima ba ce ba a Allah bai yi ma ido guda ba bai ma hannu guda ba duka ya baka su kuma lahiya lau ga wani can Allah ya yi shi kuturu ga wani can Allah ya yi shi gurgu wani makaho ne amma Allah ya tsara ma halittarka amma kuma Allah nan ne kake kallon bai kai ka tuba zuwa gare shi ba to kun ga wanda yayi kowa sanin Allah shine annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma an yahe mai amma kuka yake har yanzu yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to ni da kai wani garanti muke da ba ne wani garanti amma kuma duk mun shagala ka taba tsayawa kace wai sallan nan ma da muke ana amsa wani kawai kallon da yake shi dai a zo a yi sallah kawai shi matsalar shi a zo a yi sallah ba damuwar shi bane a amsa ko ba amsa ba wannan azaba ce wallahi ka binciki zuciyarka ya kamata ka tsaya kace wai ni aiki ma da nake Allah yana amsa ko bayin Allah na kware in suka yi aiki sai sun komo suna addu'a Allah ya amsa ka kalli hikima da ke da kai sallah ibada ce amma kana sallamewa ba wai kahin a karba ba mu take fara da shi astaghfirullah dai rayuwa ka saba ma Allah cikin sallar baka sani ba haka nan ne ko to shi yasa mu binciki zuciyoyin annabi Ibrahim shi ya gina Ka'aba da shi da ɗan shi Isma'il amma sai da ya rinka daga hannu yana roƙo Allah yana Allah ka amsa kai ne ka gina baka jira komi ba wani musallan da sallar gada yake hodoro yake yana kallon su dole sai an sa su aljanna ko da bala'i Allah ya kiyaye duk sai ai inda ka zo sai Allah ya ce na sallai ya ai ba ka cika rukuni ko baka lura ba baka yarda ba Allah ya ce to ko haska mu shi gani sai a ga kayan rukuni kamar an goya ma jariri yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga wani zai iya shekara 60 yana sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bai taba yin sallah ba shekara 60 annabi ce wata kila ya tuka rukuni bai tuka sujada ba yace wata kila ya tuka sujada bai tuka rukuni ba wata kila ma bai tuka duka ba shi yasa ina ƙara maimaita mu mutane sallan nan da baka maida komai ba kake bi kuwa wallahi akwai hadari akwai wanda san bai kamata ka bi shi sallah ba san wanda mun zo nan cikin akadari ne shi ai akwai shi ko to Allah ya dakar da mu baki da wajibi ne manin kasu ba mu Allah subhanahu wata'ala wanda jinnahin da mutum yayi a duniya kowane iri ne Allah in dai mutum ya tuba yana shiri Allah yake kul ya ibadiyal ladina asrafu a gaya mu bayin shi wanda suka bannatar da rayuwarsu ta hanyar banza ta hanyar shirme Allah yake la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahama Allah subhanahu wataala Allah yake kai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na Allah yana yayi zunubai ta kafin su kafin su Allah ya ce innahu huwal ghafur Allah ya ce kun gani Allah ni mai gafara ne kuma ni mai rahama ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ba da kissa daga cikin al'ummar da suka wuce ya kawo wani mutum wanda ya kashe mutum 100 cip cip wanda asali mutum 100 ba ɗaya ya kashe sai ya tarda wani malami yace yayi nadama aikin da yayi yana son malami ya gane wata hanya zai ya tuba Allah ya yi mun ce kai kai kai mutum dari ce ina kai sai wuta ce sai wuta ce to bari mu ci gaba daga inda muka tsaya kenan kawai sai sauke malamin ya kara da malamin ko ya zama ɗari ko shi ne ai abin da muke magana yace malam dan na kashe mutum ɗari ba da Allah ba ya yi mun yace yace to bari mu ci gaba kayan mu je mu ma a kama mu ko kawai sai ya hada da malam na ɗari ya yi gaba kuma sai ji imani ya ƙara shige shi sai sa wallahi kawai ne zo tambaye ka kace ba hayan gyara sai ya tambayi wani malamin ce shi a ce mutum ɗari ne kawai ka kashe ya ce ina ce ita tuba Allah zai yaye ma ki ji Allah ya ce kaza Allah ya ce ce malam da gaske Allah ya ce to kwarai da gaske to kage mutum ya kace mutum ɗari amma Allah subhanahu wata'ala ya yi ya yaye mishi saboda mu yayi nadama to shi yasa duk laifin da kai in ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai yaye ma wannan laifin da kai matukar ba laifi ba ne wanda yake tsakaninka ne da wani tunan kuma fa sai ka ji ka da shi ka ce wa ni nuwa fadan nan da kake kallo ina zama duk in ka zama sai na ce wallahi wani da kuke kallon shi kaza ne kaza ne kaza ne ko ina roƙonka ya yi mini bayan ya yi ma sannan duk inda ka zauna ka bata shi kai kokarin zama ka ce wallahi jama'a ni fa makareci ne ga muku gaskiya kan ku yi kallon ni musamman kirki ne duk abin da na gani kan wani ƙarya nake mishi wallahi ka tsawon cewa da haba mala ni in ce ni makareci ne ka san mutane sun zaɓi kulliyar lahira ne da ta duniya shi yasa to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu malam yace mutum ya tuba zuwa ga Allah kafin Allah ya hushi da shi duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya hushi da shi to ba ya da inda zai zuwa ya nade ba ya da wata mahaka da zai samu ya samu sukuni matakar Allah subhanahu wata'ala ya yi hushi da wannan mutum shi yasa ka kiyayi dillayin da aka ce ma mai yin shi Allah yana fushi da shi mun fahimta sannan ka kiyayi jinkin laifi kamar yadda nan za mu zawa mu je yake cewa bai halitta ga mutum baligi bai jinkirta su ba ya ce wai shi sai Allah ya shirya shi malam ya gaya ma ka kai gobe a a yi tawani haramu in nawa da kake ci kamar yace so muke in muka tara sai mu bari to haku tara ko ai tare iri iri shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu baki daya wajibi ne ga wanda suke da'awa na musulunci su hito su rinka gaya ma al'umma gaskiya ko da ko al'umman nan za su zage su ko da ko al'umman nan za su ce sun tsananta ko da ko al'umman nan za su kashe su banu isra'il aka ce suna aini suna iya kashe annabi ɗari annabi ɗari za su kashewa kuma su koma su ci gaba da harkokin shi yasa malami ka hito ka gaya ma al'umma gaskiya ko da za su zage ka ko da za su yarda da kai dan duk malamin da yake karantarwa dan neman yardan mutane wala yana cikin asara Allah ya raba dan ba za ka taba jamsar da mutane ba dan shi addinin da kake kallo addini ne wanda yake tsagiya daidai da kowane zamani daidai da kowace mutane shi yasa kan wani ya tambaye ka ka ji tsoron in ka gaya mai gaskiya zai hana ma abin da ke da kai hannu shi shi yasa a wannan wuri muna ƙara addu'a ga malam albani Allah ya kan shi da rahama yace wallahi bai taba shakku ko ya koye gaskiya ba dan yana tsoron wani ya hana mai abin hannu shi haka mu ma maradi muna addu'a ga babban malami Allah ya ƙara jikan shi da rahama Allah ya sa ya huta shine malam Sani dan Fudi wallahi ni dai a iya sani na har yanzu ba a maimaita malami wanda ya kusa da shi ba wallahi balle irin shi kuma kakka daɗa kakka ƙara duk malamin da ka ji a maraƙi yana zagin ɗan tudu wallahi ba mutanen kirki ba ne kai ka laɗe kana shagali da kai da iyanka da matanka shi ya hana ma kanki jin daɗi kullum yana ƙauye da'awa kuma wallahi a lokacin da yake gayin gaskiya a maraɗi ni bin san wani wanda yake kwatanta gani ma irin nashi ba an zage shi an ci mutuncin shi an mai waƙoƙi iri-iri amma ya dage don ya gaya wa mutane gaskiya yana tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala kan ya ɓoye ilimi to Allah ji shi da rahama kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita mana malumai irin su wanda su kullum gaskiya ce suka ba gaba har yanzu in ka zuwa abin shi wallahi ka ce da ran shi kullum za ka yana magana kan aƙida a bauta ma Allah shi kaɗai za a haɗa Allah da wani za a kaza za a kaza yace suna ji ko wucewa suka yi ana zagin yace ko haɗa ake yi sama hanya daga an ga tuce sai a ce ga ɗan tudu can sai yayi wa'azi kan wancan haɗa haka ake son malami duk abin da ya gani wanda ba daidai ba ya magana kan shi dan dan al'umma ta zauna lafiya to Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu baki daya wanda kuma kun ga ban dauki sabuwar jumla ba saboda ina kallon lokacin ne ba zai ishe mu ba inda malam mai akhdari yake cewa arisa anna tawbata wajibatun to na san tuba wajibi ne kama hiya shuruɗaha menene sharuɗan tuba yace wa shuruɗu taubati sharuɗan tuba annadamu ala ma fata shine kayi nadamar abubuwan da ka aikata baya na zunubi yace ni walli yafa Allah yaudu ila zambi mutum ya kudarci niyya ba zai sake komawa ga wannan laihin da ya baya ba ya tuba fi ma baqiya alaihi min umrihi daga abin da ya rage mishi na rayuwar shi kenan insha Allah ta'ala in sati mai zawa Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana sai mu ci gaba kan wannan jumla dan jumla ce wadda take buƙatar bayani mai faɗi in muka kawo ta nan zamu takaita bayanin wata kila kuma ba lalle a hito da duk abin da ake so a hito da shi ciki ba wanda kuma hallo a wannan gaba zan kira shi da raddi kai tsaye ko kuma ja hankali ga wanda yake babban malamin mu ne a wannan garin namu na maradi shine malara ya duna Allah subhanahu wata'ala ya kara mai lafiya wanda ban so gaskiya yi magana kan irin wannan gaɓoɓin ba amma wallahi ya kai ne kace a yi magana wanda zan ɗauko bai wuce ɗaya saman goma ba zan yi magana kai shi shi ne magana na harko kan fatawa da malami ke ta maimaitawa kan laya wannan kai tsaye za mu iya kiran shi da kuskure wataƙila wani zai ce don mi kai tsela ka cewa kuskure sannan kuma magana ta gaba shi ne magana kan shan rubutu da kuma magana kan tasbi wanda ku yi haƙuri shi maganar layan nan na tambayi malam gani gashi lokacin da malam yake tabbata wallaya ta halitta ta Qur'ani nace to malam ni zai cewa dangance da hadisin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ruqa was sama'ima wati wala shirkun lallai yin ruqiya da daukan layu da atiwala shine nau'ikan nan da maganika wanda mata suke yi wani nau'i na sai dan su mallake mazajen annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan baki ɗaya shirka ne da mala ya fatawa sai ya ce mala ina son ƙarin bayani a wannan hadisi kai tsaye sai mala ya ce mani ina son in ce ruqiya shirka ce nace ai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la ba'asa bi ruqa ma lam takun fihi shirk babu laifi a ruqiya matukar babu shirka a ciki nace to malam ko akwai hadisi da yake babu laifi ga laya in dai ta alqur'ani ce malam yace akwai malam bai bani hadisi da ya wuce to ana nan kuma sai aka ƙara magana kan laye aka ƙara aka ƙara sai na kira malam na ce malam na dawo dai kan magana kan laya na sake yin fatawa kan laya to wai malam ko akwai wani dalili ne da malam ya dogara da shi wallahi a ƙarshe dai sai malam ya ce min kawai shi ya ɗauko magana ne ya ce min in ji ba kitabun tawhid nace to mala ai sai ajiba kuma sharh kitabu tauhid na Allamatul Usaimi mi yace sai karshe sai ce mun kawai shi ya dauko maganar ne ba tare da yayi ta hakikin ta ba sai nace to mala wannan asarai da ake dangantawa kan laya kamar da shi ne kitabu tauhid yake wasu daga cikin magabata wanda Allamatul Usaimi ya yi magana wannan sharhi nace kuma asarai da ake dangantawa kan laya ta Qur'ani bus tabbata ba sai ce bai shi bai yi binciken wannan ba to ana nan kuma sai malam ya sake fatawakkal laya wallahi shi yasa ne to ne wannan magana ku yi hakuri wanda ni bin kai matakin da zan ce ma malam wannan ba daidai bane ba a ilmance to sai dai gaskiya guda ce kuma wanda ya kamata su hito su yi magana ya saurare su ku yi haƙuri a wannan ɓangaren bai ji maganar kowa ba sai wani malami wanda yake ɗan barberu Allah ya saka mai da alkhairi yayi maganganu kwarai to mu dai buka girmamawa muna kira ga malam in ilimin mu ne bai kai ba malam ya ƙara hiddo mana da bayani a hili dan mu ma mu koma ɗaukan layoyin nan na alkur'ani in kuma abinda muke kira kan shi shine gaskiya to muna kira ga malam ya ji tsoron Allah ya bar irin wannan fatawar na san za ku yi ta jin maganganu iri-iri to an shirya kawai wallahi an shirya sannan magana ta gaba kan tasbi a ranar nan ma na ji wani yaro ya tambaya malam kan tasbi sai kai tsaye ce mishi ku ne kuke son ku kawo rikici cikin mutane an tambaye ka miyan hukuncin tasbi sai ka ce bid'a ne kawai to akwai irin wannan hatta kan salatul fatihi kan kaza kan kaza to kawai dai wallahi yanzu ma dan mun yi magana da shi a majalisi a sai in dai inda ake karatu nayi wannan tambaye wanda na baku yanzu sannan kuma na kira shi ta waya mun yi magana kuma naji an ƙara mai mai tafasawai kawai naga ban da a hito a yi al'umma bayani mutane gaskiya kawai saboda ko da ka hito ka kusanta mu mutane sai ka ji mutum ya ce ai malam wane ya ce kaza to yanzu Allah gahu malam tare da dukkan girmamawa malam ya yi tsaye mana bayani gamsashe Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wata'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana kina inda ko wanda ya ji kuskure ko kuma wanda yake da tambaya mun jinkirta ne saboda tambayar kina insha Allah ta'ala mutane suna iya tambaya malam وعليكم السلام ورحمة الله آمين Eh to wannan dana ko har mu zo karatu na gaba amma mu kiyaye faɗa aikin da wani yayi ko da ya aikata aikin in dai ba fage bane na gyara in ka gai ka yi gulmar shi ai ni wannan karatun da ku cikin lada kun jannata nan ma mun ko ka yi gulmar shi ko da yayi amma yanzu da ka ga mutum yana bushewa da wuyu ka je ka ga mu ko sai su kama shi kai daidai ka samu malada in kai da Allah kuma kai dai na ba ka haushi ne sai ya rage naka wa zai tambaye ka to nema arme in an tambaye ka zaka yi bayanin abin da ka sani na gaskiya zaka bayani eh ko da akwai aibin kuma ka a zo a ce ma miye sana'ar shi kace to ka dai ga yare ne mutane sana'ar shi aka tambaye ka sana'a suka ce ko ga musu aiki amma in sun ce da Allah ku ce zamna da wani mine dabi'u da halaye na wani muna so dan Allah ka ga muna gaskiya sai ka ce to zo ka hito shi daga cikin mutane ko kuma ka ce mishi to wannan nan da kake tambaya kuma za ka yi magana wanda fa gaban shi za ka iya maimaita ta wata rana malamin shago suna zamne wani yaro ya je nema almin ta unguwa sai aka zo aka tambaye su suna zo zamne ko ko da wani ya miƙe ce wane ka ai baban shi mutanen kirki ne nan muke zama tare da shi kaza kaza mai shago ko da ya tashi sai ce Allah shi ne mu makare shi yace ku ji tsoron Allah an zo tambaya wani an zo tambaya halin wani ko an zo tambaya halin baban wani wani da kake tambaya ce eh ce dai iska ne farawo ne mazinaci ne kuma in ka je ka ce ni ne shago na gai to sai ka ce wani da kake tambaya dan wuni ne yayi kaza yayi kaza kuma in ka je ka ce mishi ni wani na gai in yazo ya sarrafa can sai kuwa yake kai da shi mun fahimta ko ba da lokaci yayi na sallah ne ko da kiran sallah kiran sallah to ai pause ko ai wannan ta fahimta ko yawwa kuma kamar yadda dan uwa tana tar da ni inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa aqimu shahadata lillah ku ba da shaida dan Allah kun ga malam sai magana tare da garanti yace in an ji a ce shi ya gari da ya zo ya tarzo malam yace malam na ji ta ce kai ba da iska bane kai ba balawu bane ba kai kama tsewa da ciki ba ce kuma ba kama wani sata kuma ni ma ka mun sata ce a malam na tsure ce to mai domin kara tun da ka tuwo mai domin kara da kasa ce to ka a zo tambaye ka kuma saboda kuna da wani jin haushin juna yasa Allah yake ku ba da shaida da Allah da Allah zai tsayar da kai tambaye ka da kanka da wannan maganganun da kai Allah ya shirye mu baki daya aha Hmm. wajen fasawa sani ba zai ga malumai nan a ga malumai nan su ba da an wannan ta yi ƙari na a wuce gaba yadda kake tare da mufti baka ba da amsa ba to ka ji ga wani sai na baka abu a a ana shi tunani ne ko aha akwai wani tambaya alaikum salam wani na iya daga daidai ina zuwa ina to abinda ake ce ma jeri shine daga haɓa abinda ya kasa wannan saje ne wanda shi ma wasu daga cikin malumai suna kallon bai kamata a taɓa shi ba ma amma malumai magana mai inganci suka ce geme ne kai tsaye da halitta mutum ya taɓa ba amma saje yana iya taba su ko malikiya suka ce ko sajen ma in ka taba sai an baka kashi suka ce wai duk wanda ya taba saje yana iya taba gemu sabbin zari'a ko aha a wannan gwaninta ce kalar tasu gwaninta ce annan muhammad salam cewa ya kafin lishiya a bar shi ya sakata ya wala amsa ce za ka ba shi to aha to ka ji amsa sai amsa murti ba amsa ta ba aha mm eh wannan alamatu kashamini ya kawo shi eh cikin shashin da yamma arba'una hadith kuma ya kawo maganganun malumai magana guda bai halitta ba samsam bai halitta ba wai sai a ce ma rishin lahiya ka in ka kuɗi jiya ka warke wa ya gani Allah ne ya gani annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa Allah bai sai waraka ku ba afwan ko hadisi ne ko ko Allah musu mutumin ne kawo shi cikin abin da Allah ya haramta muku Allah ya ce ma ya haramta ma kaza kuma ya sa waraka ta ciki ai babu hikima cikin wannan ko muna fahimta yan uwa duk abin da kaga Allah subhanahu wataala ya dora ma na cuta to akwai maganin shi wanda yake ni shari'a ta halitta kuma matsalar da ke da kwai cikin ka nemi magani ta hanyar inda Allah subhanahu wataala ya haramta ita lahiya babu garanta an same ta akwai garanti babu garantuwa ce ba da lahiya Allah ko kuma a ce ka saba mai ya baka lahiya amma ka ga yanzu ya halitta in kai tahiya ya kawo shi shi ma shi sharin da ya ma'abu'una da shi in kana jin ananin yunwa ta bala'i har yunwa za ta iya kashe ka in akwai giya kusanka za ka iya ɗaukar giyar ka sha gwalgwadon yadda za ta iya rike ma ciki na kafin ka je inda abinci yake amma kuma bai halitta ba ka sha ta yawa har wadda haka sha wadda za ta iya za ta huce rike ma ciki kadi ba sauki na musulunci ta a halitta nan kuma an haramta in dai neman magani ne ta hanya haramun Allah bai yarda da shi ba a ce ka sai wurin bokaye in ka warke sai a yi kaza wannan ba daidai bane ba kawai muna fahimta yan uwa amma yanzu zaka iya tahiya ka ga mushe to ya halitta mushen nan ka ci shi ma ba da yawa ba gulgulun wanda zai iya rike ma cikin ka kafin ka kai inda za ka samu abinci in kai gaba baka samu abincin ba zaka iya ɗaukar mushen nan ko ka koɗi jiyan nan mai san ƙarin bayanin sai ji balittahin da na yi magana kan shi kuma mutum baya da ya zo ma'ara mishi abinda muka karanta ne da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama